من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan zulkaida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 daidai da 21 ga watan biyar miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fathul majid wanda sharhi ne na ainihin wato littafin nan na kitabun tauhid na sheikh muhammad bin abdul wahab wanda muke karanta wanda wannan shine darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta gaɓoɓi guda biyu muhimmai mun ƙarasa game da abin da ya shafi tauhidin uluhiya bayan bayani da ya gabata da kuma surorin da suka yi magana akan tauhidin rububiya to mun ji kuma akwai ayoyi da dama da suka yi magana akan tauhidul uluhiya wanda kuma wannan tauhidul uluhiya shine wato kusan kashin bayan da'awar kowane annabi cikin annabawan Allah alaihi salatu wassalam kuma dan mutum ya takaitu iya na farkon bai yadda da nabiyin ba har yanzu bai amsa sunan musulmi ba domin wancan na farkon da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yi tarayya wajen yarda da shi da haka inda ake bambancewa a shi wannan kashi na biyu na tauhidi shine bayan yarda da Allah shine mai halittar komai shi yayi sama shi yayi ƙasa shi ke saukar da ruwan sama shi ke azurta duk bayan ka da wannan to sai kuma ka dabbaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya zama shi kaɗai kuma kake bautawa kuma gare shi kaɗai kake neman taimako to tabbatar da wannan aya ta cikin suratul fatiha na daga cikin abin da zai mai da musulmi ya zama musulmi kuma a yadda da musuluncinsa tunda ya yadda babu wani abin da ya cancanta a bautata masa la a sama ko a ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala to wannan shine abin da muka yi na farko sannan abu na biyu wato ita kanta bautar mecece bauta tunda mun karanta faɗin Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun inda ainihin wato muka je fassarorin malamai magabata game da abin da ya shafi ibada mun ji ta'arifin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi game da mecece ibada ya ce ibadatu hiya ta'atu lillah bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul ya kuma sake fassara ibada da ma'anar ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirati wal batina wannan yana daga cikin abin da Sheikhul Islam ya kalli wannan lafazi na ibada ya fassara shi ce ibada wato wani wata kalma ce wadda take nufin yin biyayya ga Allah madaukakin sarki ta hanyar aiwatar da abin da yayi umarni ta kan harshen manzanninsa ko kuma ka ce ibada wani suna ne tattarau wanda ya game dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi cikin maganganu da ayyuka na fili da na ɓoye. Ibn al-Qayyim shi ma ya yi ta'arifin wannan kalma ta al'ibada ko wannan lafazi na ibada, ya ce, wato wannan kalma al'ibada madaruha ala khamsa asharata ƙa'ida, ya ce akwai ƙa'ida goma sha biyar wadda ainihin wato madar magangarar ita wannan kalmar tana komawa ne kan waɗannan ƙa'idoji guda biyar wanda duk wanda ya kammala su to ya kammala maratibul ubudiyya ya zama cikakken bawan Allah mai bauta ga Allah subhanahu wataala wa bayanu zalika yace wannan kuma zaka iya kasashe akan zuciya harshe gaɓoɓi hukunce-hukuncen da suke na ibada sun kasu kashi biyar imma wajibi imma mustahabbi imma haramun imma makaruhi ko kuma mubahi kuma kowane ɗaya daga cikin ukun nan a guda biyar ɗin nan wato yana da ainihin rawar da yake takawa akan zuciya harshe da kuma gaɓoɓi babban malamin tafsirin nan imamul qurtubi shi ma ya fassar ibada da at-tadhallul wal khudu yace abinda ake nufi da ibada shine at-tadhallulu wato kaskanta wal khudu'u da risina to ko ba wanda ake kaskantar da kai ai kasa kasa ai wato gurfana a gabansa sai mahaliccin da ya halicci mutum shine Allah wannan yana daga cikin fassarorin da muka samu na ita shi wannan lafazi na ibada al-imad ibn kathir rahmatullahi alai shi ma yace ibada wa ibadatu hiya ta'atu wato hiya ta'atuhu bi fi'il ma'mur da kan aka ce mutum yana bautar Allah to ana nufin yana wa Allah da'a ta hanyar aikata abinda Allah ya yi umarni da kuma barin abinda Allah ya hana wannan shine hakikanin addinin musulunci domin ma'anar musulunci shine sallama wa Allah miƙa wuya ga baki ɗaya zuwa ga Allah wanda wannan ya ƙunshi gayatal inqiyad wa dhull wal khudu intaha to haka dai muka ci gaba da ɗaukan maganganun manyan malamai wajen fassara wannan sannan mun ɗauki ita kanta ayar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun inda muka ji tafsirin da malamai suka yi mata wanda ma'anarta tana nufin Allah maɗaukakin sarki ya halicci halitta ne don su bauta masa shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba duk wanda ya wa Allah ɗa'a akan haka Allah ta'ala zai saka masa cikakken sakamako wanda kwa ya saba wa Allah Allah zai azabtar da shi azaba mafi tsanani sannan ya kuma ba da labarin cewa bai da buƙatar komai a wurinsu bal ma su ne mabukata zuwa gare shi a dukkan wani hali cikin halayya so domin shine mahalicinsu shine mai azurta su to wannan yana daga cikin abin da muka je na fassarar ita ma wannan aya ta wa ma khalaqatul jinna wal insa duk da akwai maganar sayyidina ali radiyallahu an wajen fassara wannan aya illa li ya'buduni yace illa li amurahum an ya'buduni wa adu'uhum ila ibadati mujahid shi ma yayi irin wannan fassara ta sayyidina ali illa li amurahum wa anhahum kuma ita ce fassarar da azzajaj da shekul islam sun ɗauke ta a matsayin fassara wadda ta dace da ma'anar wannan aya da haka wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala a ya sabul insanu an yi taraka suda wannan ya nuna halittar Allah akwai manufa akwai hikima hikimar halittar halitta shine dan halitta ta bauta wa wanda ya halicce ta ba tare da haɗa shi da wani abokin tarayya ba dan ba zai yi ba Allah ta'ala a ce ya yi wannan halittar ba tare da ainihin wato a wata hikima ba wannan ya sabawa ainihin wato a hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a ce ya halicci halitta babu hikima ko kuma babu dalili a ya hasabul insanu an yi turaka suda za mu tashi faɗin Allah ta'ala u'budu rabbakum qala al-mu'allif rahimahullah wa qala fil qur'ani fi ghairi mawdi' malam yake cewa a wurare daban-daban da dama cikin alkur'ani Allah ta'ala wato ya ce ubudu rabbakum ku bautata wa ubangijinku suratul baqara aya ta 21 ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku suratul hajj aya ta 1 faqad amarahum bima khuliqu lahu a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya umarce su ga abin da aka halicce su dan shi Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Ubudu rabbakum ya ce, ittaqu rabbakum kamar Allah yana umartar halittarsa ne su aiwatar da abin da Allah ya halicce su dan shi, wa arsalar rusula ya dinga taso manzanni lokaci bayan lokaci, ƙarni bayan ƙarni, yana aiko su bi zalika dan wannan manufar, wa ma'ana, wannan ma'anar huwa allazi qusida bil ayati qat'an ita ce shine abinda ake nufi da wannan aya kai tsaye wa huwa allazi yafhamahu jamahirul muslimin kuma wannan ita ce ma'anar da mafi yawan musulmi suka fahimta wa yahtajjuna bil ayati alaihi suke kuma yin hujja da wannan ayar a kansa da kaji kowa zaka je na ai Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da haka mafi yawan musulmi sun fahimci wannan aya cewa Allah ta'ala ya faɗi makasudi da dalilin halittar halitta ba dan komai ba sai dan su bautata masa qal wa hadhihi al aya yace wannan aya tushbihu qawlahu ta'ala tayi kama da faɗin Allah ta'ala wa ma arsalna min rasulin kuma ba mu taɓa aiko wani manzo ba, illa liyuta'a sai dan a yi masa ɗa'a, sai dan a yi masa biyayya bi izinillah da izinin Allah. Allah ta'ala ce ba kawai Allah ya dinga aiko manzanni tun daga annabin Allah Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce kawai ba komai har kawai Allah ya aiko su Allah ta'ala ya gaya mana cikin wannan aya suratul nisa aya ta 64 yace wa ma arsalna min rasulin kuma ba mu taba aiko wani manzo ba illa face dalilin da yasa muka aiko shi li yuta'a dan ayi masa da'a abin da ya faɗa daga gare mu a karɓa abin da ya tsawatar a tsawato bi iznillahi kuma biyayyar da ake yi wa kowane manzo da izinin Allah ne Allah ne ya ba da izinin duk manzan da ya aiko a yi wa wannan manzan ɗa'a kuma ba a taɓa aiko wani manzo ba dan a bujire masa dan a ƙiyadda da sakonsa bal Allah ya aiko manzanni lokaci bayan lokaci dan a yi musu ɗa'a ثم قد يطاع sai dai akan samu a yi musu da'a wa qad yu'sa akan kuma saba musu wa kadhalika ma khalaqahum haka Allah ta'ala bai halicce su ba illa li ibadatihi sai dan su bautata masa thumma qad ya'buduna sannan suna iya bauta masa wa qad la ya'buduna akwai yuwar wasu kuma su ki bauta masa wannan kuma waɗanda suka bautata masa sun yi abin da shi dama aka aiko su su yi primary assignment ɗinsu a duniya shine wannan waɗanda suka ƙi bauta masa wayannan kuma sun bujirewa umarnin da ya aiko manzanninsa da su na cewa a bauta masa shi kaɗai da haka ana iya samun wasu sun yarda da manzannin sun karɓi saƙonnin manzannin sun kuma yi biyayya sun bauta wa Allah akan kuma iya samun rukuni na wasu mutane su ki su saba wa manzan su ki kuma yin bauta ga Allah subhanahu wataala wa huwa subhanahu lam yaqul wannan ba wani abu bane karka jan cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kace to a in haka ne ya kamata ce kowa ma yana bauta Allah me yasa wasu suke bauta Allah wasu ba sa bauta wa Allah shi yasa sai malai ce wa lam yaqul ka saurara Allah bai faɗi innahu fa'alal awwala Allah bai ce ya aikata na farkon ba wa huwa khalquhum shine halittar su li yaf'ala bihim kullihim athani dan dukkanin su ya aiwatar da na biyu akan su ku fahimta Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa shine abu na farko Allah ya halicci aljanu da mutane illa liya'buduni yace Allah madaukakin sarki da yayi halittar bai ce dukkanin su zan bautar da su zuwa gare ni ba shine ma'ana wa huwa khalquhum na farkon kenan shine halittar su Allah bai ce ya halicce su li yaf'ala bihim kullihim athani cewa dukkanin su kuma sai ya aiwatar da gaba ta biyu da su ba ma'ana bauta masa wa huwa ibadatu ita ce bautarsa wa qad zakara al-awwal ya ambaci na farkon li yaf'aluhum athani dan su kuma sai na biyun Allah bai ce ya yi na farkon kuma zai musu na biyun ba yanzu ya ce ya halicce su su kuma sai su yi na biyun su bauta masa an gane ko fayakunu humul fa'ilina lahu sai ya zamanto su ne masu aikata wannan abin da aka halicce su dan shi fayahsula bihim bi fi'lihi sa'adatuhum sai ya zamto sakamakon aiwatar da wannan abu da suka yi na biyayya na bauta ga Allah sai su samu arzikinsu na duniya da na lahira wa ya hasula ma yuhibbuhu wa yardahu minhu wa lahum sai kuma a samu ma yuhibbuhu abinda Allah yake so wa yardahu kuma ya yadda da shi minhu wa lahum daga gare su wa daga gare shi kuma da su ma'ana kenan sai zamanto su in suka yi bautar sun yi abinda Allah yake so kuma ya yadda da shi daga gare su sannan kuma su kuma sakamakon yin ibadar da suka yi za su samu arzikin duniya da lahira sakamakon yin abin da suka aka umarce su ko aka halice su da shi intaha wa yashhadu li hadha al ma'ana ma tawatarat bihi al ahadith yace wa yashhadu li hadha al ma'ana abinda zai ƙara ba fito da wannan ma'ana ya ba da shaida akan wannan ma'ana mata watarar bihil ahadith shine abinda hadisai masu yawa mutawaturai suka zo da shi faminha daga cikin hadisan da za su ƙara fito mana da wannan ma'ana ma akhrajahu muslim akwai hadisin da imam muslim ya fitar da shi fi sahihi a cikin sahihin littafin sa an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يقول الله تعالى الله تعالى زي تشي زي فدا لي أهون أهل النار ga wanda shine mafi kankantar wato ‘yan wuta azaban wajen azaba ma'ana li ahwani ahalin nari azaban ga wanda ya fi sauƙi-sauƙi ya fi dama-dama da ƙarancin azaba a cikin ‘yan wuta, Allah zai ce masa, laukanat laka duniya wa mafi'a yanzu da za a ce duniya taka ce da abin da ke cikinta, a kunta muftadiyan biha za ka iya bayar da ita a matsayin fansa daga wannan halin da kake ciki na azaba? Fa ya na'am, sai wannan bawa ya ce kwarai kuwa. ya Allah in a ce ina da duniya da abin da ke cikinta wannan halin wannan musibar shine fa mafi kankantar azaba a cikin wuta amma duk da kankantar azabar dan azabar Allah ba mai imata wannan yasa Allah ta'ala ya ce yanzu in aka yi maka tayin a ce duniya ta kace da abin da ke cikinta kana iya ba da ita dan ta zama fansa daga wannan azabar da kake ciki Allah ta'ala ya ce wannan bawan zai ce na'am haka zan iya bayarwa ya Allah fa ya ƙulu sai Allah ya ce kad arattu minka ma huwa ahayun min hada kaga kuma ni a duniya na nufe ka na so ka yi min abin da mafi sauki daga wannan ba cewa ne tattaro dukiyar ka gaba ɗaya ka bani ba ba cewa ne duniyar taka tattara ka ba ba ce haka ba a duniya na nemi na so ka yi abin da yake mafi sauki wa an tafi sulbi adam lokacin kana cikin tsatsan annabi adam wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun Allah ta'ala ya ce wato ka tuna lokacin da Ubangijinka ya fitar daga zurriyar Adam wato daga zurriyar wato ya fitar da ɗiyan annaba Adam daga tsatsansu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa su su da kansu su zama shaida su yi wa kansu shaida shine wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ba ni bane abin bautar ku ubangijinku qalu bale bada suka ce ya Allah kai ne ubangijin shahidina mun zama shaida an ta ko kuma shahidina mun shaida ko shahidina mun zama shaida akan haka sai Allah ya ce to an ta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafirin kada ku ce ranar tashin alkiyama kuma kun gafala kun shagaltu akwai wani abu da ya ɗauke ku a duniya na mulki na kuɗi na hada-hada na cin neman abinci ya shagaltar da ku gabarin wannan alkawari da kuka yi cewa kun zo duniya ne za ku bautawa au taqulu innama asharaka aba'una min qabl ko kuma ku ce zuwa muka muka tarar da iyayenmu sun yi shirka gabaninmu an fahimta ko aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim mu kuma muka zama zurriya da ta biyo bayan su afatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun da haka Allah madaukakin sarki yayi alkawari da mu tun muna tsatsan annabi Adam alaihi salam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Tirmidhi an ce lokacin ana cikin alamu zarra tsatsan annabi Adam alaihi salam Allah madaukakin sarki yayi wannan alkawari da duk wani dan Adam ɗiyan annabi adam cewa in suka zo ba za su yi shirka ba in suka zo Allah maɗaukakin sarki kaɗai za su kaɗai ta da bauta to shine sai Allah maɗaukakin sarki ke tunawa wannan ɗan wutan wanda shine mafi sauƙi da rangwamen azaba a wuta sai ya ce kaga kuma na neme ka da abin da bai kai haka ba bai ba shi da wahala na ce ka yi a lokacin kana cikin tsatsan annabi adam Allah tushirika bi kawai abin da na nema fa kaka yi shirka da ni shikenan kawai abin da nake nema kenan Allah tushrika bi kar kai shirka da ni ahsibuhu qala rawi yace ina tsammanin kuma yace wala udkhil wala udkhilaka nara kuma ba zan shigar da kai wuta ba abinda kawai nake nema kai imani kai tauhidi ka kai shirka ni kuma nayi alƙawarin ba zan shigar da kai wuta ba fa abaita illa shirka kai kuma ka doge ka kafe ka kiya ka ce sai ka yi shirka wannan mafi kankantar azaba a wuta ne Allah ta'ala zai yi wannan magana da shi yanzu a ce duniyan nan da abin da ke cikinta gaba ɗaya taka ce naka ne za ka iya ba da shi don ya zama fansa ga wannan azabar da kake ciki ya ce wallahi ya Allah zan bayar wallahi ya Allah da akwai abin da yake duniyan nan da makamancin tama zan iya bayarwa walau anna lillazina zalamu walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu labtadaw bihi min azab yawmil qiyamati haka Allah madaukakin sarki yace walau anna lillazina zalamu waida waɗanda suka zalunci kawunan su za a ce ma fil ardi jami'an abinda ke ban ƙasa duka kasuwanni kamfanin nika duk abinda ke ban ƙasa a ce nasu ne wa mithlahu ma'ahu da kuma irinsa tare da shi labtadau bihi min su'i min su'il wato min su'i min su'il azab yawmal qiyama Allah ta'ala ce za su iya bayar da shi dan ya fanshe su daga mummunar azabar ranar tashin alkiyama a ce mutum ya je ranar tashin alkiyama kaga kenan a nan duniya dan abu dan kankani aka nemi kai kake amma ranar tashin alkiyama lokacin da abin da aka yi maka tayin ko kana da shi ma ba zai ma amfani ba ballanta na baka da shi Allah madaukakin sarki ya faɗi halin da waɗanda suka zalunci kawunan su suka yi shirka suka yi kafirci halin da za su tsinci kansu ranar tashin alkiyama Allah ya ce wallahi halin da suke ciki da a ce duniya ta su ce da kuma irin duniya kaf wato a ce suna da kamar duniya sau biyu sannan a ce za su bayar da ita a yi belinsu a sake su daga halin da suke ciki a fito da su daga cikin wuta Allah maɗaukakin sarki cewa Allah za su yarda to kaga wannan shi ma wata wato wani gudan dalili ne da zai sake fito mana da abin da muke karantawa na ainihin wato mahimmancin ibada da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma taka tsantsan da abin da ya shafi shirka wannan hadisi hadithi ne wanda imamu ahmad da imamu bukhari sun ruwaito shi imamu bukhari hadithi na 3,334 imamu muslim ma ya fitar da shi hadithi na 2,805 fa hadhal mushrik wannan mushrikin wanda ya shirka kada khalafa ma aradahu Allah ya saba wa abinda Allah ya so daga gare shi ya saba wa abinda Allah ya nufa ya nufi yayi min tauhidihi na kadaita Allah wa Allah yushrika bihi shay'a kuma kada ya shirka da Allah da komai ya kadaita Allah da bauta fa khalafa ma aradahu Allah min sai ya saba wa abinda Allah ya so daga gare shi fa ashraka bihi ghaira ya dinga hada Allah da waninsa wa hadha hiya al-iradatu ash-shar'iyyatu ad-diniyatu kama taqaddam wannan ita ce irada domin irada kala biyu ce wannan shine nufin Allah a shar'iyya na shari'a addiniya na addini kama takaddama kamar yadda bayani ya gabata فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق wato tsakanin nufin Allah irin na shari'a nufin Allah na addini da kuma nufin Allah na kauniya na ƙaddara tsakaninsu akwai gamewa da kuma keɓancewa sakakkiya wani lokaci abinda mala yake nufi a nan ya ji tami'ani fi haƙƙil mukhlisil mutir wa'annan wato iradatullahi shar'iyyati diniya tana haɗuwa da iradatullahi kauniya alƙadariya wannan tana haɗuwa fi haƙƙil mukhlisi a haƙƙin wanda yake da ikhlasi da tsantsanta wato tsantsanta bauta ga Allah almuti'i wanda yake yin da'a ga Allah shi yana iya hada abubuwan guda biyu wato irada kauniya irada shar'iyya irada diniya da kuma irada kadariya wannan dai kusan abu ne wanda yake tsakaninsu akwai da haka duk wanda Allah ya sa ya zama mai ikhlasi ne mai biyayya ga Allah ya hada guda biyun ya hada tsakanin iradatullahi diniya ash-shar'iyya da kuma iradatul lahil kauniya alƙadariya ma'ana iradatul lahil ƙadariya ba a yin hujja da ita yanzu wanda ya bauta ya ki bauta wa Allah ya shirka ai ba zai zo ya kafa wa Allah hujja cewa da Allah ya nufi ba zai shirka ba da ba zai ba wannan kaga irada ce ƙadariya ba a yin hujja da irada ƙadariya sai dai irada shar'iyya Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni ya saukar da littafai an kuma gaya mutane kar su yi shirka an ce su kaɗaita Allah da bauta wannan duk wanda ya karɓi wannan saƙon to ya yi imani da irada Allah ya nufe shi irada kuma shar'iyya ta hanyar ayoyi da hadisai ya gamsu ya kaɗaita Allah da bauta ya guje wa shirka wannan kaga iradatul lahil shar'iyya addiniya kenan to kuma dama Allah ya kaddara musulmi zai zama Allah ya kaddara dama zai yi tauhidi ba zai shirka ba sannan sai kuma ga ayoyi sun sauka ko da ba aya ba hadisi a iradatul lahil kauniya ko kadariya ko da ba saukar da ayoyi ba ko da ba saukar da aiko manzanni ba ba zai shirka ba to amma ba a hujja da ita domin wannan ne kaga ba hikimar aiko annaba da manzanni amma Allah yana so ka dinga yin hujja da iradatul lahi shar'iyya diniya shi yasa koda Allah madaukakin sarki bai saukar da littafai da manzanni ba in Allah ya nufi a kaddararsa za ka yi imani ba za ka yi shirka ba za ka yi amma kuma sai Allah ta'ala ya aiko annabawa ya saukar da littafai saboda mai dan yankan hanzari kar a wayi gari wani ya ce to ni ba a ce min in yi ba ba a ce ka in yi ba kuma an azabtar da ni ban yi abin da ake so ba dan ban san me ake so in yi ba ban hannu daga abin da aka ce in bari ba dan ban san an hana ba kuma ya za a yi mun hukunci akan haka shi yasa za ka saukar da littafai aka saukar da aka aiko manzanni dan ya zamanto wato li Allah ya kuna linnasi hujjatun ba'da rusul dan kada mutane ya zama suna da wata hujja da za su kafa wa Allah bayan aiko manzanni shi yasa ka'idar Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da haka sai aka aiko manzanni su wa mutane bayani kuma manzannin nan ba warewa suka yi ba zuwa suka yi suka ce ya ayyuhan nasu kaza ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ubudu rabbakum ayyuhan nas da aka ce jinsin mutane ya shiga ciki wasu sai suka karba Allah ta'ala ya nufe su da shari'a iradatullahi alkauniya Allah ya nufe su da ita sannan ga iradatullahi shar'iyya an aiko annabawa har sun gamsu da sakon annabawan sun yi imani da abin da annabawan suka zo da shi na ainihin littafi to kaga wannan duk wanda yake mukhlisi ne dama yana da ikhlasi kuma mai da'a ga Allah shi ya hada tsakanin guda biyun baina iradatullahi shar'iyya addiniya da kuma al-iradatullahi alkauniya alqadariyya وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي سيزمتو إرادة الله الكونية القدرية تاك أيت إتكدي أحق ميسابة الله شكو ميسابة الله سيهجة da iradatul lahil kauniya alqadariya yace da Allah ya ga dama walau sha Allahu ma fa'alu Allah ce fadarhum wa ma yaftarun da Allah ya ga dama da ba su yi ba sai suka tsaya da wannan hujjar to ai wala yarda li wato wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ta'ala ya ce bai yarda bayan su maka su kafirce masa ba su kafirci to wannan ai kaga aya ce Allah ta'ala ya saukar ce bai yarda ai masa shirka kuma ya ce duk wanda ya mutu yana shirka ba zai yafe ba to ya zaka zo kuma ka dinga da Allah ya ga dama ba ka shirka ba walau sha'a walau sha Allahu ma ashrakna wala aba'una kamar yadda suka faɗa a gurin da Allah ya ga dama wai da ba su yi shirka ba da su da iyayensu wannan suna kafa wa Allah hujja ne da iradatul lahil kauniya alqadariya bari sake fito mana da abun fili dan mu sake ganewa an ce wata rana lokacin sayyidina Umar aka samu wani yayi sata arawo da aka kama shi sai ya ce ai Allah ne ya kaddara yayi sata da Allah bai kaddara ba da ba zai sata ba lalle kam yayi hujja hujja ya kafa da irada kadariya a cikin kaddararsa akwai sata to amma ana kafa hujja a shari'a da irada kadariya da kowa sai je tafka tafka ya kasassabarsa in an yi magana kawai ce ai shi ma haka Allah ya kaddara ya man da benalin a kama shi ce haka Allah ya kaddara masa a kama kilaki a sabon gari ta ce Allah ne ya kaddara mata ta yi karuwanci a to da me hikimar saukar da littafai me hikimar aiko annabawa shi sa sai na umar ya ce oke ta nan ka biyo to mu kuma za mu yanke ma hukunci da kaddara shar'iyya mu a kaddara shar'iyya an ce wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba na kala min Allah wannan kaddara kauni an kaje ka je ka fuskanci Allah da ya ce amma ba abin da zai hana mu yanke maka hannu anan da aka ka kafa mana hujja da kaddara kadariya mu kuma mun kafa ma hujja da kaddara shar'iyya ko irada kadariya mu kuma mun kafa ma hujja da irada shar'iyya fafham zalik ka fahimci wannan tanju min jihal min wato min jihalati arbabil kalam in ka fahimci wannan zaka kubuta daga jahilcin arbabil kalam wato ma'abota ilmul kalam ma'abota falsafa wa tabi'ihim da mabiyansu. Alal musannif rahimahullahu ta'ala, wa ƙauluhu wa laƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, an ibudullaha wa jitanibu tagut. Allah ta'ala ya ce wa laƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, haƙiƙa mun aika wa kowace al'umma manzo, mun tashi manzo na musamman mun aika shi ga kowace al'umma cikin al'ummomin da suka wanzu a ban ƙasa. an ibudullaha cewa su bauta wa Allah wajitanibu tagut su kuma nisanci tagutu kaga iradatul lahi shar'iyya kenan sai kuma mutum ya ki bauta wa Allah sai ya bauta wa tagutu kuma sai zo ya ce Allah ne ya kaddara masa ya bauta wa tagutu na fata an fahimta kaga anan Allah ta'ala cewa yi walaqad tabbas ba'athna mun tashi rasulan manzo na musamman mun aika shi fi kulle ummatin cikin kowace al'umma kowane manzo da muka tasa muka aika wa kowace al'umma me muka ce ya gaya musu cewa yake a ni'ibudullaha ku bauta wa Allah waje ta nibu tsagut ku nisanci bautar wani wanda ba Allah ba shine tsagut suratun nahal aya ta 36 za mu ji sharhin wannan aya at-tagut kalmar at-tagutu mushtaqqun kalma ce da aka tsagota min at-tughyan daga at-tughyan root dinta daga at-tughyan masdarin kalmar daga tughyan ne aka samo tagut to me kalmar tsuguyan take nufi wa huwa mujawazatul haddi abinda ake kira da at-tughyan shine ƙetare iyaka inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya Allah ya ce inna mu lamma tsagal ma'u a lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka a mallakun filjariya sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa mutanen annabi nuhu Allah ta'ala yake cewa ruwan ya wuce wanda za a iya controlling sama ne da ƙasa to da ruwan ya ƙetare iyaka sai Allah ya ce mu kuma wanda suka yi imani da annabi nuhu sai muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa ka kalmar tsaga tana nufin ƙetare iyaka at-tughyan qala umar bin al-khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace at-tagutu yace kaga tagutu ma'anarta shi a wajen sa yace ash-shaytanu shaytan shaytan kawai shine tagutu kan duba lamba ta daya zakarahu ibn kathirin ibn kathir ya ambaci wannan magana ta sayyidina Umar ko wannan fassara ta sayyidina Umar da yawa tagut an Hassan ibn Fa'id al-Abasi ku gyara ya sa qa'id ba qa'id bane ibnu fa'id sannan ya sa muku ko al'abisi ya kawo maka wata ya'un kuma a gaban ba'un din ba babu wannan ya'un din al'abasi hassan ibnu fa'id al'abasi ibnu kathir ya ambaci wata magana wadda hassan ibnu fa'id al'abasi ya ruwaice ta an umar daga umar قال ya ce innal jibuta sayyidina umar ya fassara wasu kalmomi ya ce kalmar aljibutu a sihiru tana nufin sihiri wa tsagut kalmar tsagut kuwa a shaitanu sayyidina umar ya ce tana nufin shaitan wa anna shaja'ata wal jubuna takunu gara'iza fil rijal sai kuma ya ci gaba da bayani ya ce hakika jarumta waljubuna da tsoro ta kunu sukan kasance gara'iza wasu ɗabi'u fin rijali a maza ila har zuwa ƙarshen magana sai na umar abin da yasa aka ɗauko wannan magana kawai muna son mu ji maganar ɗagutu kamar yadda sayyidina umar ya fassara wa ma'ana qaulihi fi ɗagut ma'anar da sayyidina umar ya ba wa ɗagut ya ce innahu shaitan ya ce shaitan ake nufi da ɗagut qawiyun jiddan wannan magana ma'anar tana da ƙarfi sosai fa innahu domin in ka fassara dagut da ma'anar shedan yashmalu kulla sharrin ya game ya tattare kowane irin sharri kana alaihi ahlul jahiliya wanda mutanen jahiliya suke kai min ibadatul awthan na bautar gumaka wata hakumi ilaiha da kai ƙara zuwa ga gumaka walintisari biha da neman taimakon gumaka wa kazalika akhrajahu ibn jarir haka ibn jarir at-tabari ya fitar da wannan shi ba wa qala jabir radiyallahu an jabir Allah ya kara masa yadda yace at-tawagitu kuhanun kanat tanzilu alaihim shayatin shi kuma jabir dan abdullahi radiyallahu anhu da ya tashi sai ya fassara kalmar tagut sai ce attawagitu wato ɗagutai kuhanun bokaye ne kanat tanzilu alaihim shayatin wanda shaidanu ke yi musu wahayi bokaye ne waɗanda suna da haɗin gwiwa da shaidanu shaidanu ne ke saukar suke sauka gare su su biya musu bukatu a yi bagenin su su biya musu bukatu su ma su biya musu nasu bukatun rawahuma ibn abi hatim ibn abi hatim ya ruwaci wannan maganganun guda biyu a waƙala malik malik radiyallahu anhu ya ce a tsagutu imam malik ya ce kalmar tsagutu tana nufin kullu ma ubida min dunillah duk wani abu da aka bautawa ba Allah ba sunansa tsagutu to lamba ta biyu zakarahu an-nawawi fi sharh muslim mujalladi na uku shafi na 18 an ibn abbas wa muqatil wal kalbi wa ghairihim imam malik yake cewa kullu ma ubida min dunillah duk wani abin da aka bautawa ba Allah ba sunansa dagutu mutum ne aljani ne gunki ne duk abin da aka bautawa ba Allah ba ɗaguti. Ƙalil Imadu bin Kathir, al'imad ibn kathir rahimahullah ya ce at-tagutu kalmar tagut ash-shaytanu wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah abinda ake nufi da tagut shine shaiɗan da kuma irin abinda yake kawatawa na bautar wani ba Allah ba wannan shine tagut qultu sai na ce wa zalikal mazkur ba'du afradi wayannan duk fassarorin da kuka ji an ambata wato wani bangare ne na ɗaiɗaikun fassarar wannan kalma ta tsagot wa kada haddahu al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala haddan jami'a al'allama ibn al-qayyim rahimahullah ya ba da ma'anar ɗagutu haƙiƙanin ma'anarta wadda ta tattare ta kuma ta game ya ce a ɗagutu kalmar ɗagut ma ta jawaza bihi abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fa ɗagutu kullu qaumin man yatahakamuna ilayhi ghayra Allah wa rasulihi أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ابن القيم يكتشوا كلمة طاغوت تنا نفهم ما تجاوز به العبد حده duk abin da bawa ya ƙetare iyakarsa min ma'abudin na wani abin bauta au matbu'in ko wani wanda wato abun bi au mutsa'in ko wani wanda ake masa da'a an gane ko fatsagutu kullu qaumin dan haka dagutun kowace al'umma kowanne mutane dagutun su man yata haka muna ilaihi su shine wanda suke kai ƙara zuwa gare shi غير الله ورسوله با Allah da manzansa ba idan wani al'amari ya taso wata sabga ta rikirkice a madadin farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir a sai su kai kukan su sai su kai ƙara zuwa ga tsagot mutum ya kamu da wata cuta ko yana cikin wani tsanani da kunci a madadin ya kai kukansa zuwa ga Allah sai ya kai kuka zuwa gare su aw ya'budunahu min dunillah ko kuma su dinga bauta masa a madadin Allah madadin su bauta wa Allah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah ko kuma su dinga masa biyayya ido rufe ba akan ilimi ba daga Allah aw yuti'unahu ko kuma su dinga yi wa wani mahaluki da'a fi ma la ya'lamuna annahu da'atun lillah cikin abin da ma ba su da masaniyar da'a ne ga Allah ba su da masaniyar wannan abun da'a ne ga Allah amma suka je suka yi wa suke wani mahaluki biyayya da wannan fa hadhihi dawagitul alam idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha wa'anda duk za ga a madadin a kira Allah a kira su a madadin a nemi taimakon Allah a nemi taimakonsu a madadin a nemi biyan bukata wurin Allah a nema a wajensu a madadin a nemi tsarin abin da ake tsoro wurin Allah sai a nemi tsarinsu to duk wa'annan su ake kira dawagitul alam su ne dagutan al'alam duniya idza ta'ammaltaha idan ka lura da wannan ta'ammalta wa ta'ammalta a hawalan nasi ma'aha ka kuma lura da halayyar mutane wajen mu'amala da waɗannan waɗanda suke ɗaukan haƙƙin Allah su ba su ra'aita za ka ga aktharahum mafi yawansu a arada an ibadatillah sun bujire wa bautar Allah ta'ala ila ibadatin tsagut sun koma suna bautar tsagutu da yawa in ka kalli mutane to abin da ke faruwa ke in ka lura da halayyar mutane to za ga akwai wani wanda yake da faɗa a ji akwai wani wanda yake da wani tasiri wanda suna ɗaukan haƙƙin Allah su bashi da sunan wali ko da sunan wani shehi ko da sunan wani bawan Allah da suke kyautata masa zato sai a ɗauki wani haƙƙin Allah sai a bashi a yi masa biyayya cikin abin da ya saba wa Allah da manzansa in dai ya faɗa faɗarsa tana gaba da faɗar Allah da manzansa in suka shiga cikin wani yanayi mantawa suke da Allah da manzansa su kira shi to wannan in ka lura mafi yawan mutane sun bujire wa bautar Allah subhanahu wata'ala sun koma bautar ɗagutu ina fata an gane tunda har mutum ya kasa gane wa ya kamata ya nemi taimakonsa wa ya kamata ya bautawa yakan ɗauki haƙƙin bauta ya ba wani ba Allah ba yakan ɗauki haƙƙin neman taimako ya ba wani ba Allah ba wa an da'atin lahi wa rasuli a madadin yin da'a ga Allah da manzansa ila da'atin ɗagut sai ga mutane suna bauta wa ɗagutu wa mutaba'ati suna biyayya ga ɗagutu Allah da manzo su faɗa Allah ya ce sun ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sun ƙi amma wannan wanda suka yarda da shi ko malami ko shehinsu ko waliyinsu sai ya faɗa sai su ɗauka a taɓa Allah da manzo ka ji su shiru a taɓa wannan wanda shi suke karɓar umarni a wajensa shi ne suke faɗuwa a gabansa su yi masa sujada shi ne suke ɗaukan haƙƙin Allah na bauta su bashi a taɓa shi a yi jidali da sababi da su to kaga in ka fahimci karatun ire-iren wannan da yawansu ɗagutu suke bauta ba wai gunki ba ne kaɗai ɗagutu duk wanda za a zo yana zaune kinkirinkim yana ji a dinga yi masa kirari a dinga ɗaukan wasu maganganu na haƙoƙin Allah ana bashi ya yadda shi Allah ne wannan sufofin da ake bashi ya karɓa tunda bai inkari ba ya zama ɗagutu a zo a zube a gabansa a yi sujada yana kallo bai tsawata ba ya zama ɗagutu ya zama ɗagut ya zama ɗagut na fata an gane bai iya bayyace wa mabiyansa akwai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ba a ɗaukan wannan haƙƙin a ba wani ba an ma ɗauki haƙƙin an ba shi kuma ya karɓa ana jin tsoronsa fiye da yadda ake jin tsoron Allah ana raja'i a wajensa fiye da yadda ake raja'i wurin Allah subhanahu wa ta'ala balma yana da wata kujera da yake ganin shi kai tsaye yana gano lauhil mahfuz yana kaza yana kaza yana kaza duk yana gaya mabiyansa haka lauhil mahfuz inda Allah ta'ala ce la yamassu ila al-mutahharun wanda dukkan malamai sun tafi akan mutahharuna mala'iku ne su kadai suke iya zuwa kusa da lauhil mahfuz amma ga wani bil adama ya tara mutane kuma ya ce musu yana ganin lauhil mahfuz yana iya zuwa ya kwafo wani abu ko a gaya masa abin da yake cikin lauyin mafus to kaga duk ire-iren waɗannan da'awar kuma ga mutane sun makance sun kurumce suna ta yin biyayya ga wannan to wanda duk ake masa irin wannan biyayyar ta haƙoƙin Allah a ɗauka a bashi ya zama ɗagutu in kuka fahimci kalmar ɗagutu za ta shigar da waɗannan duk wani matubu'in au mutsa'in kamar yadda muka karanta a baya وأما معنى الآية فأخبر تعالى ما قمد معنى الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فأخبر تعالى الله تعالى يا باد الأباري أنه بعث في كل طائفة من الناس يا أيكا وقوة جماعة كم متعني رسولا منزوب هذه الكلمة دوانا ساقو وانا مغانا أن اعبدوا الله cewa su bauta wa Allah wajitani bu tagut su kuma nisanci tagutu ɗagutun da aka ce mutane su nisance shi don kar mutum ya ɗauka gunki ne ɗagutu sai malam shi sa aka ɗauki kalmar ɗagutun tun a farkon karatun aka fasa ta ka san dame dame dame kalmar ɗagutu ta kunsa to wa in ka ɗauki wannan ma'ana duk wanda ya siffantu da abin da ka ji an fassara ɗagutu da shi ya zama ɗagutu da haka Allah maɗaukakin sarki shi kuma cewa ya a bauta wa Allah a nisanci wannan ɗagutun ba ma a je kusa da shi ballantana a yadda da magana ta ce aka yi a nisance shi suratun nahal ai ubudullah wahda ma'ana ku bauta wa Allah shi kadai watruku ibadata masiwa ku yi watsi ku yi fancakali da bautar duk wani wanda ba shi ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim Allah ta'ala ce faman yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi ya kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa haqiqa yayi riko da igiya mai karfi lam fisama lahaw da bata tsinkewa sakin duk wani dagutu rike Allah wannan shine riko da igiyar da bata tsinkewa sakin Allah rike dagutu wannan mutum ya yi riko da kafan wala kenan ya kama kafan wala suratul baqara aya ta 256 wa hadha ma'ana la ilaha illa Allah kuma wannan shine ma'anar la ilaha illa Allah fa innaha hiya al-urwatul wuthqa domin ita ce igiya mai karfi da bata tsinkewa sai mu tashi qala al-imad ibnu kathir insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum